إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوا ربكم مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله اخشوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون في ذلك اليوم ليس عن أموالكم تسألون في ذلك اليوم ليس عن أولادكم تسألون وفي ذلك اليوم ليس عن نفوذكم في الناس تسألون وإنما توقفون أمام ربكم ويسألكم ربكم عن أعمالكم إنه كان يحصيها كما قال في حديث قدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيكم إياها ثم أوفيكم إياها أي إن الله تبارك وتعالى يحصي لنا أعمالنا ويعلمها دقيقها وجليلها ثم يوفينا هذه الأعمال فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه عباد الله أتحدث إليكم اليوم عن أسباب الهداية التي يبحث عنها الكثير من الناس ولا شك أن الهداية إلى الصراط المستقيم هدف ينشده كل مسلم مع تفاوت الناس في جدية الطلب وصدق العزيمة وبلوغ الهدف وإلى كل راغب في الهداية وباحث عن أسبابها ومتطلع للجنان العالية عاشق لحورها ومؤمل في نعيمها ومستجير من النار وفار من حرها وزمهريرها ومن زقومها وسائر, وسائر عذابها أسوق إليكم بعض الأسباب والعوامل التالية للهداية إلى الله تبارك وتعالى بإذن الله أولا من أسباب الهداية سعة الصدر سعة الصدر وانشراهه للإسلام يقول تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إلى السماء كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون فانشراه الصدر شيء يجعله الله تبارك وتعالى في قبل العبد في قلب العبد فإن أراد أن يهديه يشرح صدره ويفسحه فيكون منفتحا مقبلا على ما يلقيه الله تبارك وتعالى في قلبه من النور وانه يسمع لكل ما يقال له وينقاد له ويذعن لطاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم ومفتاح انشراح الصدر هو التوحيد الذي لا يخالطه ادنى شك او شرك مع الله عز وجل واذا كان الهدى والتوحيد من اعظم اسباب شرح الصدر فان الشرك والضلال من اعظم اسباب ضيق الصدر وهرجه فحققوا التوحيد وأمقوا الإيمان في قلوبكم يشرح ربكم تبارك وتعالى قلوبكم لقبول الحق والإذعان له أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا لقبول الحق وألا يجعلها ضيقة حرجة لا تنظر إلى الحق ولا تفكر فيه ولا تقبله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أنقوى مسلمين bayan godiya sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinmu baki ɗaya tare da ni kaina mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye shi kiyayewa irin ta wanda yake da yaƙini kuma ya sakankance cewa ubangijinsa yana ganinsa kuma yana jinsa mu ji tsoron Allah ya bayin Allah ku ji tsoron wata rana da za ta zo wanda za a mai da ku a cikinta zuwa ga Allah maɗaukaki kuma za ku tsaya a gabansa sannan a cika muku abin da kuka wuta kuka aikata na ayyuka a ranan nan Allah ba zai zalunci kowa ba babu wani aiki mai kyau da za ka aikata a ranan nan sai ka gan shi Allah zai nuna maka wato zai baka ladansa babu wani aiki mummuna da za ka aikata sai face Allah subhanahu wa ta'ala in bai gafarta maka ba to za ka gan shi za a saka maka da mummunan abin da ka aikata ba za a ƙara maka alhaki ba ba za a ƙara maka adadin zunubinka ba Allah baya zalunci Allah baya zalunci hakanan abin da ka aikata Allah ba zai ɓoye wani abu na alheri da ka aikata ba duk sai an cika maka shi kamar yadda ya faɗi ne a hadisi qudsi subhanahu wa ta'ala yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ruwaito daga gare shi yana cewa ya ku bayina ba fa wani abu na alaƙa tsakanina da ku sai ayyuka da kuke aikatawa kuma ina lissafe su ina ƙididdige su ina ajiye da su babu abin da zai kufce a cikinsu kuma zan ba ku sakamakonsu ranar ƙiyama duk wanda ya samu alheri ya gode wa Allah ya yaba wa Allah Allah ne ya ba shi taufiƙi ya aikata aikin kirki wanda kuma ya samu haka a kishiyar haka to kada ya zargi kowa sai dai ya zargi kansa ya Allah kar ka sanya mu cikin masu zargin kanmu gobe kiyama Allah ka sanya mu cikin masu godiya ga Allah saboda sakamakon da za ka ba mu gobe kiyama yan uwa musulmi yau abin da za mu tattauna sabubban shirya waɗanne abubuwa ne idan an same su ake samun shiriya daga Allah wannan wani abu ne da mutane da yawa suke tambaya a kai ta ina za a samu shiriya ta ina shiriya take zuwa yaya za a shiryu a bi Allah yaya za a samu hawa kan tafarki da gwada bai miƙaƙƙe wanda Allah ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wasallama da shi wannan wani abu ne wanda duk musulmi yana son sa yana son shiriya mutum mai hankali ba zai ce baya son shiriya ba kowa yana son shiriya ya Allah ka shiryar da mu tare da cewa mutane sun sassaba wajen yi da gaske wajen neman shiriyar da kuma gaskiyar nufi wajen neman wannan shiriya da kuma fatan a cimma buri a kai ma wannan shiriya don haka wannan zance namu zance ne da za a fuskantar da shi zuwa ga duk mutumin da yake da burin ya shiryu yake son kuma Allah ya shiryar da shi ba wanda ba ruwan sama da duni ba ruwan sama da addini ba bai damu da shi ba wani ma zai ce maka wai bai damu ba wuta aka sa shi ko aljanna haba ya bawon Allah idan hankalinka yake tafiya wutar Allah daban take da aljanna wutar Allah daban take da wutar duniya ma ballantana abin da ya shafi wato kishiyarta ka nemi Allah ya shiryar da kai shi yasa Allah madaukaki ya sanya mana a cikin karatun Fatiha a cikin Fatiha da muke karantawa a kowace sallah ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya babu mutumin da zai ce baya bukatar a shiryar da shi don haka ya dan uwa musulmi ka nemi shirya a gun Allah kamar da zamu zo mu ji a cikin wannan zance da zamu ambata mutanen da suke burin su samu shirya za ka ga mutane ne masu kwaɗayin su samu hurul in su ne masu fatan su samu ni'imar aljanna wanda suke neman tsarin Allah daga wutar Allah masu gudu daga zafin wuta da kuma tsananin sanyi da ke cikin wuta wanda ake azabtar da mutane da shi ga wuta mai zafi ga tsananin sanyi kuma duk kuma a cikin azabar Allah Allah maɗaukaki ya sanya su to duk mutumin da baya son wannan to yana nan yana neman ta ina zai shiryu ina zai samu shirya hanyar farko Allah ya buɗa maka ƙirjinka faɗin ƙirji kamar yadda bahaushe ma haka yake cewa wane yana da faɗin ƙirji in ya zama mutum ne mai shanya abubuwa mai haƙuri kuma sannan zuciyarsa a buɗe take ta karɓi gaskiya ba doɗaɗɗiyar zuciya ba ce wadda ta riga take ganin ta yanke wa kanta hukunci ya riga ya shiryu baya so a gaya masa wani zance na shirya a'a zuciya buɗaɗɗiya wadda take shirye a ɗora ta akan yadda da Allah da tsayawa akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma ya karɓa ba zuciyar da take rufewa ba ta san a gaya mata gaskiya ba Allah madaukaki ya tsare Allah madaukaki ya gaya mana a cikin alqur'ani a suratul an'am aya ta 125 faman yuridillahu an yahdiya duk wanda Allah yake son ya shiryar da shi yashrah sadrahu lil islam sai Allah ya bude kirjinsa ya yalwata kirjinsa ga karbar addinin musulunci wa man yurid an yudilla wanda ko Allah ya yi nufin ya batar da shi ya ji'al sadrahu bayyiqan harajan ka'annama yas'adu fi sama Allah sai ya sanya kirjinsa mai kunshi takurarre baya son a gaya masa gaskiya ana fara zancen gaskiya zai ce da Allah ku ruba mu da wannan zancen ya ji baya son a yi masa zancen Allah baya so a yi masa zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya son zancen alqur'ani baya son zancen hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi so a bar shi da son zuciyarsa shi sa Allah sai kwatanta shi da wani abu babu mai fahimtar sa sai wanda suke hawa su je sama yanzu waɗanda suka san maganar forces na gravity da inda ake samun iska da inda ba a samun iska kana yin sama iskar da ake shaƙa ƙarewa take yi shi yasa zaka ga masu tafiya su ce za su je wata ko makamancinsa suna tafiya da guzurin abin da za su shaƙa don inda za su je babu Allah maɗaukaki a cikin alƙur'ani ya gama mana wannan kwatancen ya kwatanta shi da zuciyar mutumin da baya son gaskiya ka annama yas'adu fis sama ai ka annahu yatasa'adu wa yazhabu min al-ardi ila as-sama' kamar mutumin da yake hawa zuwa sama yana hawa zuwa sama to zuciyarsa kunci take karawa irin wannan kyakkyawan kwatance haka Allah ya siffanta zuciyar kafiri da zuciyar mutumin da baya son gaskiya to ya bawan Allah kana son shiriya ka buɗe ƙirjinka a gaya maka gaskiya ka karɓa ba a girman kai ga gaskiya kowane ne kai kana son aljanna duk matsayinka a duniya kana son gobe kiyama a ce ga hanya nan shiga aljanna to wallahi ba za ka shiga aljanna ba muddin baka bi hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba a ƙarshen wannan aya Allah maɗauki ya ce kazalik yaj'alu Allahu ar-rijsa haka Allah yake sanya kazanta alal ladina la yu'minun akan waɗanda ba za su yi imani ba kazanta ce ka zauna da datti a cikin zuciyarka ba ka son shirya ba ka son gyara ba ka son aima wa'azi kullum son zuciyarka kake so a barka ka tafi a kai abu na biyu ya bayan Allah da yake jawo shirya shine ko in ce kafin nan abinda yake mabuɗin ƙirji ya zama ya samu buɗuwa ya samu faɗi shine tsayuwa akan tauhidi ka tsaya akan bautar Allah shi kaɗai kada ka bari zuciyar nan taka ta karɓi girman wani abu ya fi Allah girma a zuciyarka kowane ne kuma kowace irin manufa ce Allah ya fi ta girma ka karɓi wannan abun a zuciyarka to wannan ne zai sanya ka samu shiriya amma in kana girmama wani sama da Allah kana girmama wata manufa da wani tunani naka a zuciyarka ya fi Allah to haka za ka zauna da zuciya ƙuntatacciya kuma Allah ba zai baka shirya ba Allah ya tsare mu abu na biyu daga cikin sabubban shirya shine istidamatu zikrillah ya bawan Allah ka dawwama akan ambatan Allah da zikirin Allah annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana abinda zamu ambata a cikin dukkan motsin da muke a rayuwa za ka fita daga gida me za ka faɗa ka dawo za ka shiga gida me za ka faɗa za ka shiga kasuwa za ka kwanta za ka tashi za ka ci abinci to waɗannan abubuwan duk an karantar da mu me za mu ambata wannan abin shi ne zikirillah sannan kuma da sauran al'azkar al-mu'ayyana al-mukhassasa al-marwiya allati ruwiyat anin nabi sallallahu alaihi wasallam da sauran abubuwan da aka ruwaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam subhanallah walhamdulillah subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billah bakinka ya saba da waɗannan kalmomi a kullum a koyaushe sababi ne ka samu shiriya akwai ayoyi da hadisai na tsallake su saboda lokaci akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya mana man zakar ya gaya mana ko in ce kafin nan Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub wa tuma'ninatul qulub innama tata'atta li sababi wujudil iman natsuwar zuciya ana samun ta ne saboda imani imani kuma yana zuwa idan ka samu shiriya akan tafarki to zuciyar nan taka ba za ta samu natsuwa ba sai da zikirin Allah ka yawaita zikirin Allah za ka ga Allah ya baka natsuwa da kwanciyar hankali Allah ka bamu natsuwa ka bamu kwanciyar hankali abu na uku daga cikin waɗannan sabubba tilawatul qur'an kullum ka ware lokaci ka ziyarci alqur'ani ya bawon Allah ka ɗauke shi ka karanta ka ji maganar ubangiji ka riƙa halartar inda za a gaya maka fassarar waɗannan kalmomi yanzu da yawa daga cikinmu nan ba mu san fassarar ayoyin da muke karantawa ba fassarar fatiha wani shekararsa saba'in ba zai iya fassara maka fatiha ba shekara saba'in a duniya wani tamanin me ya fassarar alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin bai sani ba amma zai maka fada akan komai a duniya ballantana ya fassara maka daga sabbi isma rabbika al'a'la zuwa qul a'udhu bi rabbin nasi da yawa daga cikin mutane suna karantawa a sallah amma ba su san me suke faɗi ba to karanta alqur'ani da sanin ma'anoninsa sababi ne babba daga cikin sabubban shiriya kuma masu ƙara kushu'i Allah ya gaya mana inna hadha alqur'an yahdi lillati hiya aqwa lalle wannan alqur'ani yana shiryarwa zuwa ga tafarkin da yake shine mafi daidaito duk abin da kake so ka samu na shiriya to ka zama kana tare da alkur'ani kuma ka bi shi zaka ga Allah zai shiryar da kai a yawaita karanta alkur'ani abu na hudu daga cikin waɗannan sabubba shine at-tafakkuru fi makhluqatillah ka zauna ka rika tunani akan halittar Allah dubi kai kanka yadda Allah ya halicce ka da irin tsarin da in ba a haka ba ne ba za ka yi kyau ba ma kyau ba za ka yi ba yanzu ka kaddara cewa idaninka guda biyu ɗaya an sa shi ƙololo a gaban goshinka ɗaya kuma a ƙeyarka ina kyau a irin wannan siffa amma Allah ya sanya maka su a gaba ya sanya maka hanci ya sa baki aka yi ado da gira a cikin bakin aka zayyana shi ga harshe ga laibatu ga abin da zai kakkare duk abin da aka yi ba wannan tsarin ba za ka ga ba za ka yi kyau ba ka duba sauran halittu ka duba sama ka duba ƙasa yadda Allah ya fi ƙarfin a ce wannan abin wai wani abu mai suna nature shi ne ya zo da shi ba Allah ba ko a ce coincidence ne ai haka kawai abin ya faru wannan abin ba haka yake ba Allah ne mahalicci alhakim almusawwir huwa alladhi yusawwirukum fil arham kaifa yasha shine mai suranta ku a cikin wato a mahaifa yadda yake so to Allah shi yake komai ka zauna kai tunani akan wannan shi ma sababi ne da zai sanya ka cikin shiryayyu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya ga mana a cikin alqur'ani إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أبو نجبة daga cikin sabubban shirya zama da salihai zaben abokai ka zaɓi mutanen kirki ka zama tare da su duk mutumin da ba zai amfane ka ba gobe kiyama ya zama maka sababin da zaka shiga aljanna to maza maza daga yau ka rabu da shi duk mutumin da zai hada ka da shedan ku saba wa Allah ya ziga ka cikin harkar abin da zai nesanta ka daga Allah daga yau ka rabu da shi duk mutumin da zai zama sababin ka shiryu ka tsaya akan tafarki ka bi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam gobe ka shiga aljanna to maza maza ka neme shi wannan shine abokin tafiya akwai shi ma ayoyi da hadisai akan wannan dole mu tsale saboda lokaci abu na shida daga cikin waɗannan sabubba addu'a kar kai girman kai akan addu'a daga hannunka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana yas'alullaha al-huda haka yake cewa ya Allah ina roƙonka alhuda wattuqa wal afafa wal gina kuma gashi ya fi kowa shirya shine shugaban shiryayyu amma yana roƙon Allah ya shiryar da shi to kai waye da ba za ka roƙi shirya ba daga hannunka ka roƙi Allah ya Allah wannan hali da ake ciki da taɓarɓarewar harkokin ilimi da karantarwa da rarrabuwar mutane da tasharzumin da ya damu mutane wannan yayi nan wannan yayi can wannan yayi can ya Allah ina roƙonka ka buya a ɗakin ka kai kadai lokacin da zaka kwanta ka ce ya Allah duk rarrabuwar kan nan wannan sun bi kaza wannan sun bi kaza Allah ka shiryar da ni zuwa ga abin da kai ka yarda da shi kuma shine abin da ka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana roƙon wannan wallahi Allah ba zai barka a cikin bata ba zaka ga Allah subhanahu wa ta'ala yana kusantar da kai cikin abin da ya shafi shirya kuma ya kusantar da kai zuwa gare shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu ya buɗe mana ƙofofi da kuma hanyoyin da za mu samu shirya Allah ya nesanta ɓata daga gare mu ya kuma nesanta mu daga ɓata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا ألا من لقمك شريع ألا كدور مؤكا تفركي tafarkin annabinka Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam, Allah karka bar mu da mu da ‘ya'yanmu da matanmu da dukkan masu ƙaunarmu, Allah karka bar mu ɓace, Allah ka dawo da mu kan hanya, duka rarrabuwar kai da ta damu mutane shugabannin addinai ko masu jagorancin al'umma a addini kowa yana kiran mutane zuwa ga abin da ya ga dama wasu daga son zuciyarsu wasu kuma hanyoyin da suke samun abinci ya rufe musu ido ba za su bi hanyar da Allah yake so hanyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita ba ya Allah ka ceci al'umma daga batan irin waɗannan mutane Allah ka haɗa su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tafarkinsa akan shiriyarsa akan hasken sunnarsa Allah ka ɗora mu baki ɗaya akan wannan tafarki Allah ka ba mu zaman lafiya ya ƴan uwa musulmi ƙasar mu tana buƙatar addu'a a irin shekarun da ta kai na zamantakewa da haɗin kan ɓangarorinta to muna buƙatar addu'a Allah ya barka a duk wanda ke zaune a cikin da ni Allah ka shiryar da ba musulmi lafiya ya Allah muna roƙonka ka sa albarka ga wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka sa albarka a duk wanda ke zaune a cikin daga cikin musulmi Allah ka shiryar da kuma wanda ba musulmi ko wannan mutumi ko wannan kungiya ko wannan ƙasa daga cutar da mu Allah ka bar mu cikin kwanciyar hankali da zama lafiya da kyautatuwar tattalin arziki da kuma samun abin da za a ci a bautawa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka ƙara wa shugabannin wannan ƙasa ta mu basira Allah kada ka bar su da dabarar su in sun yunƙurin za su aikata wani abu ya Allah muna roƙonka Allah ka sanya su aikata abin da zai zama mai amfani ba abin da zai zama mai cutarwa ba wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qumu ila salatikum yarhamukumullah